الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gandu a birnin Kano don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul isra'i a yau za mu tashi aya ta 31 wala taqtulu auladakum khashyata imlaq yau 17 ga watan biyu shekara ta 1439 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan sha ɗaya shekara ta 2017 miladiya muna darasi na takwas a cikin wannan sura mai albarka aya ta 31 kamar yadda na faɗa a rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا a wannan aya Allah madaukin sarki yana bayani ne dangane da ɗabi'ar mutane da hali irin nasu na son duniya da kuma ƙin arzikin da Allah wa mutum suna neman arziki amma suna kore wani arzikin da Allah musu su kori arziki na 'ya'ya don su nemi arzikin duniya saboda gudun talauci an yi lokacin da mutane suke kashe 'ya'yansu saboda jin tsoron talauci shi ne allah madaukakin sarki ke cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaqa ku daina kashe 'ya'yanku don jin tsoron talauci kalmar imlaq a larabci tana nufin alfakru yani wala taqtulu auladakum khashyata alfaqri ku daina kashe 'ya'yanku saboda jin tsoron kada talauci ya same ku nahnu narzuku hum wa iyakum mu muke azurta su 'ya'yan naku wa iyakum da ku wa zalika annal jahiliya anna ahlal jahiliyati kanu lalle 'yan jahiliya sun kasance ya iduna banatihim khashyatal faqati suna binne 'ya'yansu mata idan Allah ya ba su don jin tsoron talauci musamman an fi wa ‘ya'ya mata haka Allah ya ba su labari cewa da arzikinsu da na ‘ya'yan nasu gaba ɗaya duk a hannunsa yake inna qatlahum kana khit'an kabira lalle kashe ‘ya'ya mata dinnan wato laifi ne wanda yake mai girma a kirar abu amir da abu ja'far ibnu amir da abu ja'far inna qatlahum kana khata'an a maimakon khiti'an inna qatlahum kana khata'an bi fatil kha'i kenan wa ta kabira sauran kuma suka karanta khita'an bi kasril kha'i wa sukuni ta an gane ko amma dukka dai ma'anarsu guda ɗaya ne ana nufin wato laifi mai girma a wata ayar Allah ya ce na hannu na kun wa iyahum a nan kaga cewa ya narzuquhum wa iyakum arzikin nasu a hannunmu yake in ji Allah wa iyakum da ku a can kuma ya ce arzikin na ku mu muke azurta ku ku iyayen kuma mu muke azurta su su ma yayan babu wani uban da ya isa ya ce wai arzikin ɗansa a hannunsa yake babu shi kai dai ka haifa ana ba da wato abin da ake baka ne saboda kai kamar wakilin Allah ne ka ciyar da shi ka sha da shi ka mutu ka gani mana in ba a bashi ci da sha ba to to me alakar kashe 'ya'ya da neman duniya hanyar ka daban hanyarsa daban hanyar samun ka daban hanyar samunsa daban to yaya dan kana jin tsoron talauci za ka kashe shi nawa nawa ne ake samun uban ya zama mugun talaka dan kuma ya zama mai kuɗi bai taba rike kuɗi ba uban amma dan ya zama yana da kuɗi bai san iya adadin kuɗin da ya samu ba so Allah shi ke azurta kowa daga Allah ya bar uba ɗan dako shi kuma ɗan ya mayar da shi wani minista ko wani gwamna ko wani basaraki amma a tarihi ubansa ya yi dako so babu alaƙa tsakanin arzikinka da na ɗanka ko arzikin ɗanka da naka ba alaƙa kowa da nashi so ƙoƙarin binne 'ya'ya da kashe 'ya'ya wannan ba daidai ba ne musamman 'ya'ya mata ba a son su saboda ana ganin nauyi ne liability ne ko mu ma nan yanzu za ka rinka gani mutum a haifa masa 'ya mace sai ya rinka ganin kawai dai an dai haifuwa kam amma baya jin a ransa yana wani murna yana karsashi yana gaya mutane mali abi hamzata ko mali abi jandalin la ya atina يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين وإنما نؤتي الذي أعطينا أبو جندل كو أبو حمزة أو تنسخة mutum ne wadda baya son matarsa ta fi mace to ita kuma in dai ta zo haihuwa in Allah ya sa da in dai za ta tsuguna ta yi naƙuda to mace za ta haifa kawai sai ya ce bari dai ya maganin ta kawai ya daina zuwa kwana a ɗakinta ya kira ba mata kwana baya kwana a ɗakinta sai rai kwana a makota ta ce mai yasa abu hamza ko abu jandal baya zuwa kwana a gidana yana fushi kan na haifi ya mace razbana allah na lidal banina ta ce ai mu mata ba mu da laifi wa inna ma nuti alladhi utina ta ce ai abinda aka ba mu shi muke bayarwa mu to dan me zai zo yana kwana a makota ba zai zo kwana a gida ba kai ma yanzu haka kake yi dan kwali ne ko hula ce hula ne ce a muna ma murna zani ne ko wando kai ai zani ne kash an ƙara nauyi kenan kuma wallahi ina gaya muku wallahi ina gaya muku ko ‘ya'ya mata sau da yawa sun fi daɗin sha'ani ‘ya'ya mata ba da ake ƙi wallahi sun fi daɗin sha'ani a gida sun fi ladabi kuma sun fi tausayin iyayensu kuma sun fi zama kusa da iyayensu sau nawa ake samun ya mace aure kawai take yi a gidan wani mutum mai hali amma ita take daukan nauyin ci da shan ubanta da iyayenta gaba ɗaya a gidansu dan arzikin da take samu a gidan mijinta shi take samu take taimakawa iyayenta sau nawa ake samun mace ta ɗauki nauyin babanta a kai shi ƙasar waje a yi masa aiki amma 'ya'yansa mazan ba sa masa kuma yanzu ka duba kai yanzu a gida ba kana da 'ya'ya maza da mata ba ina muku magana ne akan majority mafi rinjaye kafin ka ɗauki hannunka ka daki 'yarka mace za ka daɗe wallahi saboda ba za ma ta maka abin da za ka dake tan ba insha Allah amma ɗanka namiji abun duka gashi nan ya wuce iyaka amma duka yayanka ne kafin ka ga ɗanka namiji a kicin ko ya ɗauki wankin uwarsa yana wankewa ko naka yana wankewa ko yana maka wata hidima na hidimar gida sai ka ga ya mace sau ɗari a kicin wani lokacin da yawa abincin da kake ce ma yarka take yi tattasai da tumatir ɗin da aka daka ita ta daka ya kuwa da aka yanka ita ce jajjagen da aka yi kaza tsince shinkafa da aka yi yarka ce mace take ƴaƴanka maza kuma a lokacin suna waje watakila suna karta da yawa shine abin da ke faruwa so kuskure ne mutum ya nuna kiyayya ga ya mace wallahi sai ka samu rahama da yawa ta bangaranta kuma ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali a kanta kawai ciwon ta in ta fanɗare to ta fi namiji ciwo ita kuma amma kuma magana ta gaskiya da yawa za ga a daɗe ba su fandare ɗin ba in ka kwatanta su da fandarar maza da rashin tausayin namiji yaro ɗanka namiji in ka rabu da shi yana shiga jami'a in ka ga yayi alaka da kai da yawa wallahi sai dai in ya zo karban kuɗin registration ko wata matsala ta kawo shi amma wallahi bai da tarbiyyar da zai zo ya rinka zuwa kun raba gida da shi ya rinka zuwa ya ce bari ya zo gaida ubansa musamman in ya kama aiki yana kama aiki yayi aure to an hada shi da kura wacce zai je ta yi ta cinye shi ita mata hidima ya manta da kai ya manta da uwarsa shi ma ya zama family man akwai dan da sai ya shekara uku bai kira ubansa ko a waya ba saboda yana aiki a wani gari amma yarka da take aure in Allah ya so ya yadda za ga ana yin aurenta wata ɗaya wata biyu zai ka tana cewa ita fa tana so ta je gida sai dai uban ya hana ta ko uwa ta hana ta amma ɗanka in yayi aure ya tafi wani gari ko kuma ma yana garin wallahi ba lalle bane musamman in ya kafu wallahi ka gan shi suna da matsala sosai so yana da kyau mu sani cewa in Allah ya baka arziki na ya mace ka karba Allah ya sa mata albarka ka yi mata tarbiyya ka samu jikokin kwarai to wannan shine abin da ake bukata amma ba abin a jinsi bane ba sai a tara maka mazan yawancin su mashaya ne a tara maka mazan ba sa zuwa sallar jami'i a tara maka mazan ba gona za su je su maka noma ba ba wanki da guga za su yi maka ba kwatar gidanka ba za su yashe ba motar da kake hawa ba za su wanke ba ba abin da za su yi maka ba sa yi wasu wani abu kai ma ba za su yi maka ba ga sunan ana ganin su sai dai ci kawai mutum sai dai kullum in dai lokacin cin abinci shine na farko yana zurubtu baya komai ai shi yasa duk ƴaƴan ƙauye wallahi tallahi an fi more musu akan ƴaƴan birni in Allah ya taimake ka a ƙauye kake ka samu ɗanka ko ba komai ka ci moriyarsa ka danna shi a daji kullun ne alƙawari in dai a daji a ƙauye kuke sai kun tafi shuka dole su a ƙauye aibu ne uban kai tafi shuka baka tafi ba kwarai da gaske wasu iyaye ma cewa suke kaga makarantar nan ta neman duniya ne ka haƙura da ita mu tafi gona sai mun gama shuka za ka koma makarantar har makarantar boko akwai wanda wallahi ba sa zuwa sai an gama shuka ce me za a yi da ita ba daman ba duniya ake nema da ita mun wannan din shukar ba duniya muke nema ba ba gane dahir ba Allah kuwa ya je maka noma to ka ci moriyarsa in an zo girbi ku je ai ta girbi da shi ayi ni a gona amma dan wannan birnin dan makarantar firamaren da ko shara baya yi sai dai a dauki mai shara a biya shi da ne yan makarantar da suke zuwa aka koya musu shara amma yan makarantar yanzu yan makarantar kuɗi wa yake zuwa yana ko shara ba sa yi share ajinsu ba sa yi ban san shi ba ba koya musu ba to bai share ajinsu ba a makaranta da ake koya tarbiya ya za a zo ya share kofar gidansu alheri in ubangiji ya baka da shi karkai sakaci da shi don Allah me Allah ya ce a gaba ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا to sai Allah ya bada doka ta biyu a can an gama ko magana kashe da ko na makamanci wannan abinda kawai na manta ban yi bayani ba wanda shi kuma a zamani ne ake yin sa a yanzu dan an ce kashe da ba wai a dauki makami a harbe shi ake nufi ba shi ma kisa ne amma ba shi kadai ake nufi ba toshe hanyar samun dan shi ma kashe shi kama a je a zubar da ciki ko a hana matar haihuwa ko a barar da shi duk kisa ne dan jin tsoron talauci kar ku yi a wata ayar min imlaq wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe yayanku saboda kuna cikin talauci wannan kuma khashyata imlaq dan jin tsoron talaucin da bai same ku ba yanzu amma nan gaba kuke jin zai same ku kar ku yi wannan duka an hana so don wanda ya je allura duk yayi kisa ne da wanda ya je yasa aka zubar da cikin saboda ana tsammanin ya mace za ta haifa wata ta haihu ta buga mai waya mai gida ina gajiya lafiya ai Allah ya sa an sauka yace kin sauka yace me kika samu ta ce ya mace ne ce kin yi tsiyar kenan ta ba ka tambayi mata za su gaya maka akwai wanda kuma wallahi malam sakinta aka yi ni na san wannan kes din sakinta ya rabu da ita ce ya gaji da auren laifinta kawai yaya mata take haifa akwai kuma wanda ya ja mata kunne ce kar fakki yadda ke dau ciki ba kar fakki yadda na fa gaya miki ni fa al'amarin nan ya ishe ni haka wallahi ki yi kokari duk yanda zaki kake lau cikin nan haka suke gaya matan su kuma su kira malamai su ce malam me hukunci Allah ya sauwaye kun ji wannan dokar ko to yau dokoki za a ta kawowa Allah tabaraka ta'ala ya zo magana zina zina shine mutum ya je ya keɓance da mace ya yi alaƙar saduwa da ita ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba zina ko a jahiliya a lokacin da ba musulunci aibu ne abin ƙi ne ba a san shi namiji ya je zakke wa matar da ba tasa ba ba ta kuma hanyar shari'ar da ta amince masa ta hanyar shari'a a amintacciya ba haramun ne wannan Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina malamai suka ce me kusanta zina kallon mata mutum ya zauna ya wanke rigarsa kawai zauna a bakin titi kawai na kallon mata wasu mata suna ba da labari wani mutum wanda kasan su mata suna ganewa masu kallon su sai ka ji ana cewa kana ganin malam wani nan shegen kallon mata ne da shi wallahi malam malami ne amma sai ka ji suna faɗa don suna ganewa wani yana zama a bakin titi kullum gurin zamansa sun gane shi suke cewa wallahi idan ya zo har in suka zo mata suka zo wucewa har wani haka yake yana tanda baki saboda maye ne kura ya gyara zamansa ya gyara hularsa ya ta abubuwa saboda ya ga mata kafin su ƙari so ya ƙare musu kallo kuma bayan sun juya kuma sun wuce kuma ya bi su da kallo bai damu ba lakal ula wa alaikar saniya haka yazo a hadisi idan ka zuba ido kana kallon mace to akwai zunubi da laifi a kanka kallo na farko dai wanda ba aune kana juya fuskar ka ka hango mace sai ka kau da kai to wannan babu laifi amma ka kafa ido kana kallo haramun ne bai halatta ba ko malamin islamiyya ne kuwa ko a aji ne kuwa yawwa ko da larura ta sa kana karantar da su sai dai kawai in ka gansu gani dai na karantarwa kawai amma ba gani na ƙuru ka yi ta kallon wance kallo na sha'awa ba haramun ne za ka je ka ɗan barar da ɗan ladan naka da kake yi wallah kiyaye mu magana da mace ba da izinin shari'a ba shi ma kusanta zina ne suka ce kallo magana sai kuma kulla appointment ya za a yi ba na lambar waya shi ma duwala ta karbu zina ne ina za a haɗu daga nan kuma shikenan sai barna to yau ba ma mazan su kalla ba matan su suke farauto mazan akwai waɗanda su za su farauci mazan da za su yi lalata da su jiyan nan ake mun wata fatawa daga wani gari wata mata ta bugo mun hankalinta a tashi ko ita ce ko kawarta ce gashi nan dai take ta faɗa ya kamata in gaya muku don ku ji masu tafiya suna barin matansu suna tare da mijin duka duka tsakanin gari da gari ne ba nisa tafiyar ba ta wuce awa biyu awa ɗaya da rabi awa uku ba in ta yi yawa amma wallahi malam mutumin nan sai kama hanya ya tafiya bar matan nan ba zai dawo ba sai ya yi wata guda in an yi magana wallahi aiki ya yi yawa abubuwa sun yawa a ofis wani ofis ne wannan zai zo ya danne kai hana ka ka zo ka ga iyalinka wata guda kuna kusa da kusa ba za ka iya za ka je ka kama gida haya ba saboda kana da wayo kuma in ka kawo iyalin naka ka zauna da ita sai ya fi maka samun saukin rayuwa a inda kake ba karamin larura ce za ta sa mutum ya tafi wani wuri baya tare da matarsa ba da masu tafiya makaranta su bar matansu wani lokacin wallahi har gwanda ka haƙura da karatun in ka in da, da auren in ka gama yin karatun ka zo kai auren ya tafi ya batta baya zuwa sai bayan wata ashe akwai tsohon saurayinta da suke alaka da shi bai aure ta ba sai da ta lalumo lambar wayarsa sai ta rinka buga masa waya tana hira tana gaya wa kawarta cewa ita fa tana haka ana ce mata ai haka haramun ne cin amanar miji ne bai kamata ba ce to ya za ta yi ba ta da wanda za ta yi hira da shi shi kadai ta sani mijin nata kullun aiki ya masa yawa yana kashe waya baya kiranta suna hira baya zuwa baya kaza da sauransu ya zo ya nafke ta ya tara mata doya ya ajiye mata shinkafa ya tafi yana ba ta dan kudin cefa ne ka kashe kanka yaya aka yi aka yi akramakan lahu sai da ta gayyato wannan mutumin har gidanta ya zo wallahi saboda ai tana da garanti mijin ba zai zo sai bayan wata guda kawai sai take gayyatansa yake zuwa gidanta wani lokacin ta gayyace shi ya zo sun yi alaka da shi a gidan mijin a ɗakinta a gadon mijin ya yi ɓarna da ita ya tattara ya tafi bayan kwana ɗaya biyu uku sai ga mai gidan ya dawo ya zo bayan ya tafi a wannan watan kawai sai ta ji alamun cewa ta samu juna biyu to kaga inda ta tashi yin fatawa abin ne ya rikitar da ita wannan cikin namijin ne ko na wancan din ne tun da dai babu baturen da ya isa ya gane a yanzu ciki dai an same shi to nan ne yanzu ta nemi malami ba ta nemi malami ba a lokacin da take waya da shi wata nemi malami ba a lokacin da ta shiryu ta kimtsa kai za ta je ta kira shi amma yanzu ta nemi malami tunda ta rikice ta kasa gane cikin na waye ne kuma kawai dai ta rasa yadda za ta yi ita wai a tunaninta yanzu ai aurenta ma ya mutu ba zaman aure take yi ba tunda dai ta yi zina to yanzu take so a bata fatawa shin akwai aurenta ko babu aurenta ba wai fa tana tambayan hukuncinta a wajen Allah ba ne ba shine wai wata kawarta ta ce mata kawai ta zubar da cikin ta huta kawai tunda dai abin ya zama akwai rikici a ciki yanzu anan laifinta ne ko laifin mijin ne tambaya nake na'am laifin mijin ne ko saboda ya tafi ya batta ita kuma ai balagaggiya ce ita ba ta da laifi ko mahaukaciya ce ai ko kowannensu yana da laifi ba wanda bai da laifi a cikinsu amma dai wanda ya fi kowa laifi a cikinsu kwaje ko waro shi ku fito da shi to wannan misali ne ɗaya kaga kenan ana yin tsayar ana yin barnar shi sa Allah ya ce kar ma ku kusanta daidai ne abinda mazaje suke mutum ya auri mace ya ɗauki sim card ɗinta da take da shi tana yarinya ya balla shi ya gutsutsura shi sai mata sabo ya ɗora mata ba laifi yayi ba saboda wallahi akwai masu ajiye lambobin waya suna alaƙoƙi ranar da duk ka ɓata mata rai sai ka je ta kira wani akwai matar da haka take wa mijinta in ya yanka mata tsiya a gabansa take kiran samarinta wallahi kyar ta yi dalin wane ya kwana biyu shiru kuma ta sa hansfuri wallahi nake gaya muku ta ce ina yin haka ne don rama wulakancin da yake mu saboda ta san ta fi karfinsa bai isa ya sake ta ba a gaban ka ce ta kiran tsofaffin samarinta ha ba malam duk wanda ya aure yar tasha ai zai ga tasha a gidansa Allah kiyaye innahu kana fahisha lalle zina alfasha ne sabon Allah shine alfasha zunubi wa sa'a sabila kuma hanya zina ta yi muni Allah ka raba mu da zina zina ta yawaita a cikin wannan al'umma zubar da ciki ya yawaita jefar da 'ya'ya waɗanda ba su da iyaye ya yawaita ta kai ga yanzu nan da yawa wasu wurare idan mutum zai aure sai an ji an yi gwaje-gwaje ba a da garanti sai an yi gwaji saboda karka je ka ɗebo wa kanka masifa an kasa gane suwaye na kirkin ba su da aminci yan matan na a makarantunsu ba su da aminci a makarantunsu ta sakandare wallahi ba aminci a jami'ar da take karatu ba aminci in ta kubuta a nan ba ta da aminci da ƙawayenta in ma ba ta yi ƙawayenta za su sa ta yi shi sa ba laifi ya yi ba wanda ya ninki mai 'ya'yansa ya ɓoye su ya hana su fita saboda fitina ku sa ido a kansu har Allah ya kai munzali da lokacin da zai aurar da su don mutuncinsa ya kubuta su ma mutuncinsa ya kubuta Allah ka kiyaye mu ka raba mu da aikata zina shi yasa shari'a ta yi haddi ga wanda yake yin zina mai aure aka ce a jefe shi zunubi ya kai fa in dai mutum ya aure ya taba yin zina hukuncinsa jefe shi ake a kashe shi fa wani zunubin da za a kashe mutum a kai kaga ai mummunan zunubi ne ko ba ka bane ba Allah ya kiyaye mu arama mu je ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا doka ta gaba Allah ya yi magana akan wato kisan kai Allah ka raba mu da zubar da jini wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi kada ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi haƙƙin shine abinda manzon Allah ya faɗa a hadisi sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin jinin mutum musulmi bai halatta ba sai da ɗayan abubuwa guda uku rajulun kafara ba da imanihi mutumin da ya kafirce bayan ya yi imani auzana ba da isanihi ko kuma mutumin da ya zina bayan ya zama katangantacce ya yi aure kenan au qatala nafsan bi ghairi nafsin fayuqtalu biha ko kuma mutumin da ya je kashe wani haka kawai ba tare da wancan yayi kisan kai ba haka kawai je kashe shi to annabi ya ce duk wanda ya kashe wani to aje a kashe shi dan ya kashe wani saboda ranka bai fi ransa ba dukkan mu anan ran mu ɗaya ne a wajen Allah kuma ko kafiri ne da baya sallah ba a ce ka je ka kashe shi ba ballantana dan uwanka mai sallah ka je ka kashe shi akan siyasa ka je ka kashe shi akan san duniya ka kashe shi akan wani kuɗi da aka baka ka kashe shi akan wani rikici na duniya na banza ka kashe shi akan jayayya da musu kawai da kuke yi wai wani wai suna jayayya wai musu ake wai a majalisa a dandali kawai shi kenan ya ɗauki gindin kwalba coca cola ya fasa ta kawai ya caka cikin wannan dan uwansa take ya kashe shi kawai wani kuma gaya masa cewa wallahi in baka daina wallahi sai in kashe ka ni za ka kashe shi kai an kashe ka an kashe banza me sai in kashe ka irin ka nawa na kashe kuma wallahi in yayi wasa sai ya kashe shi din duk wanda ya ce zan kashe kace a Allah baka hakuri a to ai ya fi sauki tunda kasa ce da ba a doka malam sai ya kashe ka barin tambaye ku a anguwar ku wanda ka sani dan daba ko ba dan daba ba wanda ya je yayi rikici ya je kashe wani sau nawa kaga an je an je an rataye shi an kashe shi zuwa ake ai hayaniya kayya kayya a je a kama shi yan sanda a basu abin da za a basu na goro kawai aje a tura shi a wani kurkuku in bai da gata kenan daga nan bayan shekara ɗaya biyu sai a ce ai gwamna ya yi sallama ya yi alfarma ya shiga cikin alfarma gwamna an sako shi ya dawo kuma hakan zai zo ya ci gaba da kashe mutane ga sunan duk wanda suke kashe mutane ga sunan suna yawo ana ganin su saboda babu doka ta Allah da in wani ya kashe wani a kashe shi ba a yi to ya zaka bari wani ya kashe ka ai da kajiya ce zai kashe ka ce dan Allah kai hakuri kada kashe ni arabu lafiya ya fi ai ko ba ka bane ba tunda mahaukaci ne sai kashe kaɗan kai kuma ba ka jin cewa za ka iya kashe shi ko ba za ka iya ɗaukan fansa ba kuma ɗan uwanka ba za su iya ɗaukan fansa ba kar ka yadda ka je inda za a kashe ka shi yasa aka ce duk inda ake rikici ka bar wurin yawa a al'amarin ka ya kai ga kisa to na daina zama a nan gurin ka canja wuri shikenan duk kuma wuri da yake akwai hadari akan abin ko wurin kar ka shiga dan ranka yana da tsada wanda ka bari ka mutu kana kan shiri ba wai wani ya zo ya danna ka lahira baka kimtsa ba ta wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi an zalunce shi aka kashe shi Allah ya ce mazlum lalle an zalunce shi faqad ja'alna li waliyhi sultana haqiqa mun sanya wa waliyinsa majibitin al'amarinsa wato mun bashi wani ƙarfi da wilaya alal katili akan wanda ya kisan kai din wanda duk aka kashe shi an zalunce shi to an ba da dama wa majibincin al'amarinsa waliyinsa yana da wani ƙarfi da zai bi kado ya karbi diya wa in sha'a afa idan kuma waliyin ya ga dama sai ya ce yayi afuwa amma dai ka sani a shari'ar Allah in an kashe ka an zalunce ka an kashe ka to waliyanka suna da hakkin su bi jininka su ce a ba su diyarka shine faqad ja'alna liwaliyihi sultana idan kuma ramuwa za a yi fala yusrif fil qatli to shi kada ya wuce gona da iri wato wajen yin ainihin wato kisan kai din kamar misali an kashe ma dan uwanka za a rama to ka tsaya akan mutum ɗaya din dai kada a wuce wannan gona da iri ina fata ana fahimta a riwayar a kirar imamu hamza wal kisa'i fala tasrif bil wato fil qatl a maimakon fala yusrif fil qatl ana yin magana da waliyul qatil din kenan waliyun wanda aka ainihin wato wato wanda aka kashe malamai sun yi sabani shin wai menene wuce gona da iri din a wajen a wajen kisa da aka hana fala yusrif kada ya wuce gona da iri kada ya israfi a wajen rama kisan abdullahi dan abbas da yawa kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce fala yusrif fil qatl ana nufin fala yaqtul ghayr al qatil kada ya kashe wanda ba shi yayi kisan kan ba wannan wuce gona da iri ne ta'addanci ne da a jahiliya yanda suke idan aka kashe musu mutum to su bara su kashe wanda ya kashe mutum din ba sai su je su nema a danginsa mai daraja su nemi wani mutum mai matsayi sai su kashe shi zan sake bayani watakila ba gane ba abdullahi dan abbas yana bayanin fala yusrif fil qatl fala yaqtul ghayra al qatil qatil kai kada ya kashe wanda ba shi yayi kisan kai ba idan ma za a yi ramuwa za a yi kisasi akan kisan kan to a samu wanda shi yayi kisan shi za a kashe ka aje a kashe yayansa ka a kashe kaninsa ka a kashe uwarsa ka a kashe ubansa ka a kashe matarsa ka a kashe wani dan uwansa shi din dai da yake kisan kan shi ya raba wani da duniya to shi ma a raba shi da duniyar to a yadda suke da a jahiliya idan wani yayi kisan kai sai su a ina mu ba kai zamu kashe ba sai sun yi zaɓe a danginsa mutum babba wanda in an kashe shi za a ji zafi ko a ga ubansa mai daraja ko wani mai kudi ko wani mai sarauta ko wani mai mulki tunda dan uwan wancan ne da ya kisan kai kuma sai su ce ba ku kuka yi sakaci ba ku yi wa ku tarbiya ba kuka bari ya kisan kai to mu ba shi za mu kashe ba wani mai tsada za mu samu mu kashe haka suke yi to sai Allah ya ce fala yusrif fil qatl a daina wuce gona da iri wajen yin wannan kisan kai din bai da kyau haka um, sa'id bin jubair yace yana daga cikin ma'anan fala yusrif fil qatl in an kashe ɗaya karka kashe biyu kar wani ya ce tab aka kashe mun dan uwa wallahi sai na kashe irin ku biyar wannan israf ne tunda rai ɗaya ne to rai ɗaya kamata a taba su ma din da a jahiliya haka suke yi in an kashe ɗaya wallahi ba su kashe ƙwaya ɗaya ba jama'a suke kashewa sai abu danginsa a zubar da dayawa me yasa kuke haka suka ce dan nan gaba kowa ya kiyaye dan uwansa kada ya bari ya je dan uwansa ya kisan kai su a da in ka bari dan ka ya fandare ya kanin ka ya fandare ko yayan ka ya fandare ya zama mai kashe mutane in ya je ya kashe wani to ku za a zo a kashe da kai yayan da yan uwansa gaba ɗaya su za a zo a make haka suke yi a doka irin ta jahiliya to mu yanzu tamu jahiliyar ta turawa ko ɗaya ma ba a kashewa ma gaba ɗaya kawai turanci ne na banza za a yi ta yi na iska ƙarya a sa kwaɗin banza a yi turanci na iska a jawo constitution ne ko constitution ko mene shi za a jawo a yi ta faɗa a watsar da abin da Allah ya ce da abin da annabi haka kawai ake barin abin shi kenan kawai ya kashewa ne ya kashewa ne duk abin da ka kashe ko nawa ka kashe ƙarshen su a kurkuku za su saka da wahala kaga sun je sun kashe wani me yasa ba sa yi saboda ai musulunci ya ce in wani ya kashe a kashe to su ko suna gaba suna kiyayya da musulunci dan kar su dabbaka abin da musulunci yayi ba sa yi da yawa ba sa yi gashi da ya rubuce ana cewa ayi din amma ba a yi ba a yi innahu kana mansura lalle ya kasance abin taimakawa ne ma'ana shi waliyin Allah ya taimake shi za a taimaka masa ko shi kuma al-maktul ال- ال- ال- ال- ال- ال- الضمير راجع إلى المقتول كينا كينا إنه كان منصورا أي أنا نفهم وند أكا كشيش مظلوما إن كينا كوبا كبني المنصور مقتول منصور في الدنيا المقتول وند أكشي أبنتي مكاواني أنا الدنيا saboda an ce an wajabta diya a bashi diyarsa duk wanda aka ce shi za a biya diya a lahira kuma um, za a ainihin yafe mai zunubansa kuma za a wajabta wuta ga wanda ya kashe shi haka imamu mujahid ya faɗa wanda ya kashe wani shi wanda aka kashen inji imamu mujahid an yafe mai zunubin shi shi kuma wancan dan wuta ne to wasu malam suka ce an yafe mai zunubinsa ƙananan zunubansa sauran manya-manya kuma sai da istighfari ake yafewa ko kuma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama so yan wana musulmi ku sani addinin musulunci a bisa inuwar wannan ayar bai yadda da zubar da jini da kisan kai ba waɗanda suke ɓata musulunci suna zarginsa cewa ai addini ne na kisa addini ne na zubar da jini ba su karanta musuluncin ba ne ba su san shi ba amma musulunci shine babban addinin da ya zo yake magana akan hibzul dima hibzul anfus don tsabar kare ran dan adam ne aka ce in wani ya kashe wani a kashe shi ba wai dan ba a san mutum din bane dan saboda wannan shine hukuncin da zai sa yarda anil qatl fil mustaqbal shine zai hana wani ya kashe wani in ka san cewa in ka je ka kashe wancan kai ma kisan ka za a yi za ka kiyaye saboda kana jin tsoron mutuwa kuma kana son ranka amma yayin da mutum ya san cewa dan ya kashe wani ba abin da za yi sai je ta kashewa da yawa to wani addini ne ya zo da wannan in ba addinin musulunci ba kuma wannan yana nuna mana muhimmancin kiyayewa rayukan mutane a koyaya direbobin mota masu tuka mota ta jigila ku ji tsoron allah ku rinka tafiya a hankali ku daina fadawa ramuka a cikin hanyar da ba ta da kyau kuna barin mutane kuna halakar da mutane galiban kuma an yi hadari sai ga direba baya mutuwa shi in ya barar da su ma sai ya gudu wai kansa wai ya juye sai ya gudu ya shiga daji wai sai an je an kamo shi kaga ya je ya tafka hadari mota ta kone shi ya bulla ta gilas ya gangara ya fita abin mamaki ko mutane bakwai sun mutu a motar shi kuma kawai karyewa ya gaba yana gaba kuma a kawo masa wata motar ya daɗa hawa hanya kuma lokacin da ya haɗarin ba a tambayi me yasa ya haɗarin ba taya ce yake da ita matacciya ya buga mata iska yana mugun gudu ya je ya faɗa rami kuma ya san hanya akwai ramuka ta yi bindiga ce ta dungure da su yanzu wannan ba ganganci ba ne motarsa tana ɗaukan zafi ya sani ya loda mutane ya zuba su tana zafi ana tsaya ana ƙararwa har ta yi zafi ta zo ta je ta kama da wuta yana gani yana shiga mummunan overtaking ya ga trailer ta taho ga ta gashi da yake dan gada gada ne shi wai bera ne wai shi wai but wai zai wuce haka zai zo ya soka kai da mutane ashirin a cikin motar nan ya cusa kai ya je karfin motar gudunta ba zai iya sa ya wuce ba su je su gaba da gaba da wancan wanda ya taho gefe hanyoyin najeriya nan gefe rami nan gefen rami ya taho ba yanda za ka yi za ka je ka faɗa rami ne sai dai kaga mutum ya ta kokarin taka birki ya za a yi kokarin taka birkin aje a hadu wasu motocin fa idan sun hadu fa sai da diga ake raba su wallahi kwanan nan anan nan anan nan anan anan nan bici ana fada a rediyo ne anan hanyar bici din nan haka yi wani mugun hadari ubatakin ne kuma wani ya zo yi haka kuran ana cikin gudu da mota wani kawai ya shawo ubatakin ya zo ya hadu da wani mutum da ya ɗibo mutane sun kai mutum ashirin da wani abu suka haɗu gaba da gaba suna haɗuwa motar nan fau ta kama da wuta mutane suna ji suna gani motar ta mamake ta nanake suna ihu ga mutane nan na ƙauye sun zo su taimaka mutum rabinsa ya fito yana ku taimaka mun ku taimaka mun wallahi kana gani saboda zafin wutar ba za ka iya zuwa ba kana ganin dan wanka ya kone a nan nan haka aka yi wani bawan Allah ya zo shi fa ya ga wani tausayi in gaya ma ya fito gaba ɗayansa ya fito saura kafarsa kawai a ciki karfan mota ya riƙe ya zo ya kama shi ya rungume shi yana jansa yayyayyai kafar ta ƙi ta cire su sa gatari su cire su sare kafan ba zai yi ba ba gatarin ma yana jansa yana jansa shi ko wannan mutumin da ya ga mutuwa zai yi rungume ɗayan da ya ga ba zai iya ba yayyayyai sai ya nemi kansa zai kwata yanzu shi kuma yana yana yana kokarin gudun mutuwa sai ya damke wancan mutumin da ya zo kawo mai taimakon saboda gani yake in ya sake shi to mutuwa zai yi kuma gani yake in ya rike shi zai tsira tunda shi yaya waje yake baya cikin motar shi ko wancan bai da karfin da zai iya kwacewa wancan kuma karfi ne na mutuwa aka bashi wallahi malam ana kallon sa haka suka kone gaba daya a cikin mota guda shi kuma wani a cikinsu da wani ya zo zai taimaka mai yaja yaja yaja yaja ya gagara ya gaba zai iya fita ba kujera ta riƙe ƙofa ta makale sai ya ce wani je ka kawai na yi shahada wallahi tallahi malam ya sake shi ya ce je ka kawai wani na yi shahada kuma addu'a yana kallo ya ƙone kuma jama'a ana kallo babu ƙasar da za a ɗiba a watsawa motar me ya jawo haka kurun wani ya zo ya yanko obatakin saboda shi yana sauri ya zo ya haɗu da su shi kuma shi shi kadai a cikin motarsa ya luluka zai gudu aka bi shi za a kashe shi da kyar aka lallaba aka kama shi shi ko bai mutu ba ga waɗannan kuma ya sa sun mutu mutum kusan ashirin haka aka je aka saka su a rami ɗaya aka binne sun kone kurun bot wannan ba ganganci ba ne bahaushe sai ya je koma ce ai Allah ne ya kaddara ya za ka zo kana irin wannan mugun tuki waya na zaga mutum wai ai maguji ne a mota mahaukaci dai akwai wani maguji mahaukaci ne karfin bature ba a masa wannan garajen yiwu ya shiga yiwu ya shiga yiwu in ka shiga ka tsira wata rana wallahi wata rana idan ka shiga bara ka tsira ba ko ka kashe wasu ko kashe kanka ko a yi ragas gaba daya ka mutu su mutu a irin wannan rayuwar da kowa yana ba daɗi amma ana santa ba a so a tafi to ya kamata a yi wa mutane bayani an ce wala taqtulu nafsan lati haramallah kar a dauka wanda ya dauki bindiga kadai je kashe wani ko wanda ya je sabon ga direbobi masu kashe mutane ga sunan masu kashe mutane wani ba zuwa yake ba idan ya hau motarsa ba irin yan baktara baktaran nan yan baktara a Najeriya sun kashe mutane bila adadin yanzu kuma yan sharon ne suke suke suke tashan kashe mutane su kuma sai a je a siyo motar tuwaris motar kwatano a yi ta gudu da ita wani idan ya zo yana fitowa daga tasha naira ɗari biyu yake sawa a jikin a jikin gilas ɗin motarsa a gefen ƙofarsa ka sai sa ɗari biyu haka ya makale ta ya taka motar ana tafa masa a tasha ma'ana gejinsa ɗari biyu wannan 200 naira da ya makala to shaida ne ku na cikin mota ku sani cewa za a yi tafiya da ku 200 saura 20 kada ya kure malejin kuma wallahi 200 zai kai ta kai malam ka san wani kure ta yake kai ta kwano sai dai ka ji motar nan tana sama tana ƙasa abinda baturen da ya yi ta ma baya kure ta ko bature baya kure mota amma mutanen mu mahaukata suna kure ta wallahi direban suna hira sai ce ma yau aini na sha kaiwa mota ta kwano bila adadin kwano totur din sai ya je karshe malejin sai ya je tutontin nan yana kal kal kal yana nema ya gaba ya kure ta gaba daya kuma ina gaya maka ga mutumin ka ko sa'aran ma ana bacci ka shiga mota ana mugun gudu da kai ana bacci wai tsabar hankalin sai kai yanzu ka shiga motar faya kai bacci ni dai ba zan yi ba ni ka gan nan ba zan yi ba akwai wasu kuma suna ne marasa basira in wani ya yi magana aka nan kala direba ka rinka wani tuki mai kyau sai ka gara malam mu ka bashi da Allah in tsoro kake ji ka sauka ka bashi kawai ya tafiyarsa direba yi tafiya kawai kaji wai shi ai jarumi ne baya tsoro kai da za ka yi magana kada a yi mummunan gudu da mota kai ne abin zargi irin wannan hauka da mutanenmu suke yi da rashin hankali da shirbici da wauta wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah mu daina zuwa muna kashe mutane wai mu ce wai Allah ne ya kaddara wannan misali ɗaya ne na baku da waɗanda suke harkoki na mutuwa gashi nan a sana'a ko a cikin ayyukansu akan neman duniya mutum ya je sababin da zai halakar da dan uwansa wannan ba karamin hadari bane Allah ya kiyaye mu wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura to sai doka ta gaba sai me ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا Allah madaukakin sarki sai ya dawo yake magana akan cin dukiyar maraya in kun lura kowace aya tana dauke da sakonta daban cin dukiyar maraya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya kaga kada ku kusanta kusanta ma ta hanyar barnatawa an hana ballantana ka kai hannunka ka taba illa billati hiya ahsanu sai dai a yi amfani da dukiyar ta hanyar da take kyakkyawa abinda shari'a ya yadda da shi kar ku taba musu dukiya hatta ya bloga a shidda ku rike musu dukiyarsu har sai shi marayan ya kai wato girmansa balaga ashudda ya balaga ya girma ya yi hankali wa aufu bil ahdi ku cika alkawari bil itiyani bima amara Allahu bihi ku rinka aikata abinda Allah ya umarni wal intihai amma naha Allahu an ku hanu akan abinda Allah ya hana ku wasu ga ce al'ahadu anan ana nufin alkawarin da bawa yayi tsakaninsa da Allah yace zai masa innal ahda kana mas'ula Allah ya ce lalle alkawari kana mas'ulan abin tambaya ne a ranar tashi alkiyama duk wanda ya yi alkawari za a tambaye shi ya Allah ka azurta mu da cika alkawarin da muka yi Allah ka raba mu da ɗaukan alkawarin da ba ma cikawa sai an tambaye shi ya ka tauye alkawari ya ya ka cinye alkawari kamar yadda za a tambayi wacce aka kashe ta aka binne ta a rami don me yasa aka kashe ki me kika ya kashe ki kai kuma za a ce ya aka yi ka karya alkawari wannan aya tana magana akan hukunci biyu haramcin cin dukiyar maraya yana daga cikin manya-manyan zunubai wanda shari'a bata yadda ba waɗanda aka bar musu marayu yayansu ya mutu ya bar ‘ya'ya ka ji tsoron Allah wallahi wallahi karka tozarta kanka ka yaudari kanka ka ɗebe dukiyar ‘ya'yan yayanka ka sa a cikin dukiyar ka cinye saboda kai ne yayan babansu ko kanin babansu ana yin wannan bi kasra baffa baffanu da yawa suna cinye dukiyar ‘yan uwansu ai wallahi mun mutu babanmu ya rasu muna yara ƙanana an ba wa babbanmu dukiyarmu babbanku sai ya je gina gidaje da kuɗin marayu babbanku ya je ƙara aure da kuɗin marayu babbanku ya je sai motoci da kuɗin marayu babbanku ya je zuba jari ko ma ya yi rubda ciki akan kuɗin ya ce shi yake juya musu kawai ya mai da 'ya'yan mamacin mai kuɗin ya mai da su talakawa kaga 'ya'yansa suna cikin ni'ima masu dukiyar kuma suna cikin wahala ya ƙi biya musu kuɗin makaranta kuma alhali kuɗin ubansu ne laifin ubansu ya mutu ya bar iyayensu cikin tasku da gajiya da wahala laifinsu me yasa suka bari mijinsu ya mutu shi kuma yanzu ganima ta samu yanzu duk wanda yayansa ya mutu ko ƙaninsa ya mutu alhali yayan ko ƙanin yana da kuɗi kuma shi ne na kusa da shi murna ake masa ya samu ganima saboda za a tattaro dukiyar dan uwansa a bashi a ce ya rike marayu an mai da cin dukiyar maraya halal uwar da ta haifi yaran a hana ta gadan a ce ai kudin yara ne ba za a bata ba za ta je ta yi aure za ta yi harka to shi kura ita ma kura haka ake yi a ƙasar nan da za ka ba da dama ka ji mutane za su baka tarihin yadda aka cinye musu dukiyar iyayensu sun tashi suna ƙanana ubansu ya mutu amma Allah ya haɗa su da mugun baffa ko mugun yaya shi kuma yayansu ne wannan ubansu ɗaya bari ya je cinye dukiyar kawai wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda haramun ne cin dukiyar maraya amma ba laifi ka ɗauka ka sa musu a kasuwa ana yin lissafi ana juyawa ana ajiye musu uwar kuɗi ana ƙara musu riba kai kuma in kai kake juya kuɗin ka ciri ladan juyawa wannan shine billaci ya hasan idan ya bar maka miliyan ɗari ka sa ta a kasuwa kana juya ta to ba laifi a matsayinka na kai wanda kake juya miliyan ɗarin ka ɗauki ladan juyawanka tunda za ka iya cewa ba aiki kai kyauta ba amma ka da wannan kuɗin naka kana yin harkokinka ka ɗinka riga da su ka gina gida ka yi renovating gida ka ƙara aure ka hau motoci da kuɗin bawan Allah da ya mutu ya bar wa 'ya'yansa shi yana can kabari watakila ana dukansa kai kuma kana cinye mai kuɗi wannan ba ƙaramin zalunci ba ne wallahi sannan magana alkawari duk wanda ya bude bakin sa yace nayi alƙawari zan yi kaza to wallahi sai ka cika yasa annabi yake cewa alamar munafiki shine wanda in ya dauki alƙawari sai ya karya in ka ga mutum yana yin alƙawari yana karyawa ka rubuta ka ajiye wannan mutum munafiki ne annabi ya faɗa wata riwaya kana munafikan khalisan shi yasa kawai in ka ga ba za ka cika alƙawari ba kar kai wani za a mana kaza eh ba ba ma ba alƙawari ne ba zan dai kokarta in na samu dama zan yi ban samu dama ba shikenan ban yi alkawari ba jama'a na muku alkawari zan tona muku rijiyar fura da nono kaji ba kai dan raina hankali kayi alkawari zaka tona rijiyar fura da nono saboda ka raina musu hankali fulani ne su ba abin da suka sani a duniya mai daɗi in ban fura da nono wani ya ce na muku alkawari zan muku famfan fura da nono ka san Allah ɗaya yake a ƙasar nan fa duk an gaya mutane wannan in aka rena hankalin fulani a da da ake zuwa ana kamfen tunda an san ba fulatani ba abin da yake so irin a kawo masa famfo tunda shi da yana zuwa kwari yana ɗiban ruwa to famfo za a kawo ga famfon ruwa to fura da nono kuma shine lamba ɗaya to za a yi masa ma famfo ka buɗe kawai fura ne da nono zai rinka zubowa duk an gaya wa mutane wannan wani da ya rena musu hankali ma ce hanyar sama zai musu koya zai yi hanyar sama Allahu alam al'ahad alkawari abin tambaya ne kar ka shiga cikin layin masu saba alkawari ka yi iya abin da za ka iya abin da ba za ka iya ba kar ka faɗa na rubuta muna da alkawura guda dubu biyar da ɗari biyar da goma sha biyar da muka yi za mu yi muku in dai kun ba mu mun ci gwamnati duk inda ya shi alkawari yake can ya yi alkawari wani farin tsuwa yake ga shi nan ai ga fili ga mai doki ka zo ka gama rantsarantsar ka zo kana ta kanka ma tukunna wallahi malam wasu suna halakar da kansu a wannan duniya da kansu da kansu su kowa ya biya allansa da kansa ku daina yin alkawari ba kwa cikawa ko a gidanka ne ka daina musu alkawarin abin da ba za ka iya yi ba ka koya musu kai in ina da hali zan yi in ba da hali ba zan yi ba amma ka zauna ka sha iska an maka dumaminka mai kyau da safe ka ɗebi dumami ka sha ruwa kai kayi gyara ka sha yana nan ma zan muku kaza ma yanzu ashe dumami ne maka kari ka daina rubutawa suke suna suna ajiyewa ba sa mantawa daga baya kuma ka zo kai felin Allah kiyaye mu akwai wata dokar kuma malam Allah ce wa auful kaila wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim ذلك خير وأحسن تأويلا kuma yanzu sai dawo kan 'yan kasuwa da 'yan arkomi masu aune-aune masu auna suga masu auna omo masu auna gero masu auna dawa masu auna fulawa masu auna auduga masu auna ruwa duk abin da ake auna shi a sikeli Allah ya ce wa auful kaila idza kiltum wa zinu bil qistas al mustaqim idan za ku yi au wa auful kaila idza kiltum fa auful kaila kenan idan za ku yi awo to ku cika awo in wannan kofin ana sai da shi a cike ne to ka cika wa mutane ko kwalban lemo ne baka cika ta ba ka bar ta irin ka rage din nan kuma alhali kudin cikakkiya kake karba to wannan fa sauran bashi ne ake minka sai ka biya ko kwalban ruwa ce roban ruwa ne mai saya ya sayi cikakkiyar roba ne dan baka da dalilin da zaka ki cika ta sai yaudara to sai ka biya wannan sauran shingun ruwan biro irin big biro ina ku lura wani wallah za ku bai cika ba wani bai fi rabi ba kuma amma a matsayin sabo ne aka kawo shi me za ka rage wannan ruwan ka karar shi fiwa wata din nan wani sai gan shi kamar likin likin kamar kuma da iska iska a cikinsa kamar ya cika kamar bai cika ba shi ma in ka sayar haka ba sun baka kudin kudin cikakkiyar leda ba wallahi a kiyama sai ka biya sauran dan a daidaita keke na pep ko muda zura karamar mota sun ce a daina cewa mashin wai su ma motoci ne in kai masa hon titi ce kai ba gani ni ma mota bane ba ka dauki mutum daga nan kun yi jinga da shi za ka kai shi bata ko za ka kai shi gidan murtala ko za ka kai shi kaza sai baka karisa wurin da ya kamata ka sauke shi ba ashe ka hango fasinja ne in ka wuce su wani zai zo ya dauka amma in kai rikici ka sauke shi a nan gurin ka sauke shi kuma ga fasinja a gaban ka za ka ɗiba to wallahi sai ka biya shi sauran takun da baka kai shi inda ya kamata kai shi ba da ka cuce shi ba gwanda ya cuce ka da abi ka bashi a kiyama gwanda ka wani bashi malamin makaranta da ya rubuta takarda alkawari takwas zuwa sha biyu ko takwas zuwa karfe ɗaya zai tashi wannan lokacin an saye shi sayansa aka yi sai ka zo baka zo da wuri ba ka cinye wa yara lokacinsu ka ci awa biyu ko ka ci minti arba'in baka shiga da wuri ba sannan kuma kai ni na gaji kai na tashi karfe sha ɗaya da rabi ka tashi ko sha biyu ka tashi kuma ga aiki ga 'ya'yan mutane an tara maka amana a wata kuma kana karban albashinka wa aiful kaila idza kiltum ka ci amana kai ma sai ka biya masu harkar aune-aune a dawanau ko wani dawanau masu dafa buhu don ya motse su samu rarar kwanuka masu zuwa suna ɗinke buhu suna naɗe shi ta sama buhu ne ya kamata a cika shi kwano arba'in sai a zuba masa kwano talatin da uku sai a yi wata dabara a girgije shi sai a naɗe shi ta sama a danna masa basilla a ɗinke shi ka gan shi bulbul ashe an rage shi ta sama wallahi sai kun biya ba zuwa su je siyo buhunan shinkafa a australia a thailand su arna ne a can su ba da cikakken keji hamsin ka zo saboda kana da waya house kana da suto ka je ka farke wannan buhunan da ka sayo a can ka zo ka zazzage su ka sake sabon buhuna sabon ɗinki ko ka sayo injin da yake ɗinka buhu ka sake zuba su ka ga buhu malam kaga bai kare ba amma an yanke shi an dinke samansa sai kaga sauran raran buhu wanda bature ya yi shi ne cikinsa shine wannan keji din amma wallahi sai su mai da shi su rage shi ya kamata ya bada kwano ashirin sai ka sai buhu kaga yana da kwano sha bakwai sha shida da rabi sha takwas cikakke ina kwano biyu ya tafi kuma an sayar ma a matsayin wannan kejin wallahi sai kun biya duk gidajen da ka gina da motocin da ka hau da 'ya'yan da ka aurar da rigunan da ka saka da duk abin da kai ba dukiya kake nema ba akwai hisabi a gaban karanta shi alkiyama masu kamfanonin waya a sayar maka katin 400 kana sawa kana bugawa ɗirir alo alo alo ina gajiya kana duba ka ga saura 155 duk kudi sun tafi kawai ko kana kira ka ji hello hello network ba kyau kana duba sai ga an cire ma 150 karar banza fa ka ji amma Allah sun cire kudin ka wallahi sai an biya wa aful kaila idza kiltum wa zinu bil qistas al mustaqim ha'inci a cikin auna abu a bayar da shi ba haka ba ana buƙatar goma sai aka tarar da tara sai an biya ɗayan ko a nan duniya ba biya ba kwantar da hankalinka wallahi idan sun cuce ka anan a kiyama kana da kana da kana da sikeli mai kyau da za a biya ka duk wanda ya cuce ka anan ba yana gani ya cuce ka ba rabu da shi ai yanda zai burge a nan duniya ya ga ya isa ya hana kansa mutuwa ai kawai ya ce bare mutu ba to wannan shine ya gama da kai amma duk wanda zai mutu ai an gama da shi tunda dai zai mutu wallahi zancen sa ya kare so ku daina cutar mutane a cikin aune aunan ku da dukkan abubuwan da kuke yi cika kwano abu ne mai kyau wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu tauye mudu saboda tsabar hadarin tauye mudu Allah sura guda ya saukar ga sifansu alladhina idza talu ala nasi yastawfun wadanda idan sun zo auna a wajen mutane shi fa in yaje zai auna sai sa a cika masa kwano wa idza kalu hum idan su suka zo za su auna wa wasu aw wasanu hum ko kuma za a yi wato za su daura a sikeli wazani yukhsirun sai su rinka tauyewa su a can fa da za su sayo sun ce a ba su cikakke amma da yazo zai sayar wani sai ya rage Allah ce ala ya zunnu ulaika annahum mabuthun yanzu waɗannan ba sa zaton cewa Allah zai tashe su wani abu sai Allah kawai sai danganta labarin sakamakon a kiyama kuna ci a duniya yanzu ba ku tsammanin Allah zai tashe ku a kiyama wace rana ce yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su mimmike suna jiran sakamakon rabbul alamin shine Allah tabaraka wa ta'ala wace riba zaka ci dan kai shago kana kana tauye mudu baka cika mutane suke bi kanan zur za a auna maka a galan wallahi sai an cuce ka me fetur a bakin titi zaka je kana cikin mota kai zuba mun galan ɗaya to alaji za a zuba wallahi alazimu malam idan baka kula ba in baka sa ido kana kallo ta miro ba sai ya zuba maka rabin galan sai ya daddaki budin ka ce alaji an gama sai an jima ya juye maka rabi-rabi kuma zai mayar wani kuma baya cikawa idan ya soka wannan tiyo din ya fura iska hu da ya haka sai gangaro ya dan karkato shi kamar ya zube sai ya sako da shi kawai shi yasa ba sa son galan wanda yake mai nuna man sun fi son mai duhu wanda ba iya gane man ya cika ko bai cika ba duk wanda kaga yana sayar da mai a galan mai duhu wanda ba za ka iya ganin ya cika ko bai cika ba to fito daga motar ka ka tsaya ya auna a gaban ka masu gidajen mai lita 140 ya sama 140 a lita amma wallahi malam suna da dabara suna da school driver mai kyau kai yanzu a idanka kana gani ya sa maka lita goma ne ko wallahi malam lita bakwai ya sama kuma masu mota za su gaya muku wannan dan me za ka je ka sha man dubu biyar a wancan gidan man kaga ya daga maka litar kai ta kai kaza wancan ka sha na dubu biyar kaga bai kai wannan ba dole ɗaya ya cuce ka yanzu a garin na abin da ake kenan idan mai gidan mai wani mai gidan mai yake ba da labari ya ce tab ai malam din mai gidan man da bai tsaya ya sa ido akan gidan mansa ba yan gidan mansa masu ba da wannan kaga masu ba da mai da kake ganin su kaga masu ba da mai sai dai Allah kiyaye wallahi sai su kai mutum wuta kuma sau da yawa da manajan gidan mai ake hada baki zama suke a mitin ce kai ba mu da kuɗi yau ku murɗe mana litan nan nan kana gani wani ya sa maka 140 akwai wanda suka sa 138 da bakwai ma to wallahi gwanda ka je ka sha wacce take lafiyayyen lita 145 ka san ka biya naira 145 lita daya amma wallahi wanda zai sa maka naira 138 ne amma wallahi al'azimu ba zai baka rabin litan ba ma an baka ci ba ba ni na faɗa ba me yasa gwamnati take bin su suna tana bi gidaje gidaje NDPR suna bin su suna suna da galan din su na karfi sai aje sai aje kana cikin bada mai sai su saka wannan folita din a ce danna mana folita wallahi idan kana so ka gane ƙaryar gidan mai wani ka je da galan idan za ka sha ka ce da Allah ga galan ɗina folita zuba mun lita hudun gani ka bashi iya kudin lita hudun in ya danna maka zai ga galan ɗin bai kai folita ɗin ba bai cika ba to daga nan sai ka kara gaba kaga ka tsaya asarar ta tsaya maka akan ya 4 liter to idan 50 liter ka shafa har ya gama da kai to suna nan da yawa a haka dai ake arziki bari in gaya muku wani sirri wani dan uwa yake faɗa yace ai shi yasa na ga da yawa yawan masu dura man nan ba a sa musu albashi da yawa masu masu matsa mai ba ban sani ba sai dai in sababbin gidan mai na zamani waɗanda suke akan adalci amma galiban salarin su bai da kyau ba a ba su kuɗi da yawa ka san me ce ake ku fudda kanku idan mai gidan mai mai sakaci ne to yaron zai je murɗe litar idan ya gama ya sai da lita dubu kaza misali ko ɗari kaza misali to in ya zo akwai raran kuɗi nasa to shi ma manajan gidan man yana da percentage ɗinsa wannan abin wannan gaya muku ne ba wai da ka nake faɗa ba da ilimi nake faɗa yawa dan muna da su muna da jama'ar ko ina muna da mutane daidai gwargwado suna gaya mana yanzu wani zai je ta haɓaka yana kumbura yana jin zafi ku daina ku gyara kuna tara wa kanku bala'i mutum ya shekara nawa yana yin harkar bai yi kuɗin ba yana cikin tsiya kullum yana cin bashi da kuma yanda ake yi ka gane dan naira biyu naira uku naira biyar din nan sai su yi ta riƙewa duk wanda ya sha mai fa in ba ya fi maka yi ba fa baka bashi ba wallahi a kiyama zaka biya shi alaji ai kudin ka ai abin nan ne ai ai tankin ka ya cika dubu biyar ne ba naira biyar ko in ka duba sai ka dubu biyar ba naira biyar dubu hudu da dari tara da casa'in da biyar misali haka ta bayar sai ka bashi dubu biyar Allah malam kana bashin zaga yana ta sawa kudin hankali yana ta zirawa wai yana delay wai har daman da farko abin da zai fara maka zai rufe maka tankin ka ne ma'ana ya sallame ka to sai fara dan irga kudin na hankali a hankali a hankali har ka gaji ne bari ka dan ƙara gaba wani in ba ka yi magana ba kawai sai ga ya fara dura wani sai ka ce malam ban canji na ce okay to bara baka to kai baka ba kuturu sadaka ba naira biyar din na a titi baka je ka sai yar alawa ka kaiwa yaranka ba haka kawai wani ya rena maka wayo saboda yana gidan mai ya cinye ma naira biyar duk wanda ya bar naira biyar ɗinsa ya cuci kansa kuma ka jefa shi cikin masifa tunda ba yafe mai kai ba kai kuma da ka ci naira biyar ba naira biyar ba ko kwandala biyu ce ku ɗebo kwandalolin nan ku ɗora su akan injin nan duk wanda ya saura masa kwandala biyu a bashi amma in bai yafe ba wallahi sai an biya shi dan hakki ne su kuma da wahala kaga sun ɗora maka naira biyar ɗin shi yasa ma suka yi dabara ma idan ka zo na nawa zaka sha na dubu uku bat bat bat bat dubu uku sai ya danna ka sai ya kyale ka dan ba yanda za a yi ta wuce dubu uku duka wannan ana yi ko mutanen mu suna sakaci sai mutum ya zo ya sha man nan ba zai tsaya bi canjin sa ba dan me zaka bari in sadaka ka bashi ka ce masa kai ina da canji na a wajen ka na baka sadaka fi sabilillah kai min addu'a ka sani amma wani lokacin fa arniya ce arniya kafara ta rena ma hankali ta zuba maka mai ta rike maka canji in baka iya lissafi ba kafin ka gani far kudin ka ne kaza kaza kaza shikenan kuma ga abin da suke yi idan yazo yana ba ku yi hakuri da Allah ku yi hakuri idan yazo yana ba wa mashina mai mashin yake ba wannan 150 ya danna masa wannan 500 ya danna masa wannan 1000 ya danna masa kai ka zo za a zuba ma a mota kaga ya zuzzubawa mutane da yawa kaga litar kenan an zuzzuba mutane to in baka mai da hankali ka sa ya juya litar ba daga nan kai kawai sai ya dora maka in ka bashi dubu biyar in ka ci sa'a ya dora maka na dubu uku ko na dubu hudu sai ce yi gaba ya za a ce kudin ka sun cika to me yasa in ka duba sai ga lissafin wajen dubu kaza ne ashe ya babbawa wasu ya za ka ka gane iya na adadin kuɗin ka aka baka da haka da kaje sai ka ce kai juya lita in ga zero zero tukunna sai ya zuba maka shine daidai amma ka zauna kana kana kana kana kana kana wannan sai ake waka kwanan nan abin da na ga na yawaita wa'azin nan kwanan nan aka mu wannan a wani gidan mai ne yawa ni ma na je ya aka yi ne ko me ne faru ne ban fito ba haka to na sha'afa dan kawai na miƙa mai kuɗi ta ta ta ta ta ta windon mota kuma mota ta na riga na sani in kuɗi na dubu kaza na shan na san inda mita abin da dina yake zuwa maleji na yake zuwa ko waya nake ko wani abu nake dubawa ne sai na ji ana kwankwasa mu a ce alhaji ai gaba na shara an gama ce an gama na taka motar nan na tafi ina jira in ga malejin nan ya daga na yi ta tafiya na yi ta tafiya na ga malejin nan fa kaɗan ya daga na ce tab yau kan an haura da ni ni ba abun in koma in ce ban yadda ba to ni ban duba ba da za a bani ban duba ba da ma aka gama ban duba ba to ana cutar mutane kula da wannan yana da muhimmanci dan saboda hakki ne su kuma masu wannan sana'ar ba ana ma murna kana aiki a gidan mai ba ana ma murna kana aiki a wurin mai ba kar ka je ka ɗebo wa kanka wuta wallahi ku kuma masu gidajen mai ku ji tsoron Allah ku ba su albashin su daidai wahala aikin su ku taimaka musu ku daina koya musu zalunci suna cinyewa ainihin canjin mutane ko suna murɗa lita suna ba mutane man da ba ba iya adadin da abin da suka siya ba kenan wannan zalunci ne to duka wannan idan idan idan ka har hade su za ga Allah tabaraka ta'ala yana dubawa ne wato irin irin irin ɗabi'ar mu da halin mu da muke na cutar junan mu wa ful kaila idza kiltum wa zinu bil qistasil mustaqim ku auna da ma'auni madaidaici dalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ya ce wannan shi yafi alkhairi kuma shine yafi kyawun makoma kaji sai ce wa ahsanu ta'wila cika mudu cika abun awo shine ahsanu ta'wila ma'ana ahsanu aqiba shine zaka samu kyakkyawan karshe Allah ka bamu kyakkyawan karshe Allah ka yafe mana ka samu cika da imani insha Allah sati mai zuwa zamu tashi wala takfu ma laysa laka bihi ilmun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan yake cewa da fata Allah kara wa malar lafiya da tsawon kwana da ilimi mai amfani amin yashi malam mutumin da ya noma kayan masarufi nau'i nau'i daban-daban kayan amfanin gona kuma sun kai nisabin zakka ya halatta ya fitar da zakkar da nau'i daya ko kowane nau'i sai ya cire kowanne sai ya cire masa abinda yake nufi kamar yanzu misalin ya noma shinkafa ya noma gero ya noma alkama ya noma dawa misali to ya halatta kawai ya fitar da zakkar a cikin gero kawai a kowanne zai fitar masa da zakkarsa tunda kowanne nau'i ne daban an buɗe wannan kofar za su je su noma shinkafa sai zo cire zakar a cikin dawa kasan halin mutanenmu kai san banza malam me ma'anar salati salati addu'a ne salati addu'a ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما كان النبي الدعاء صلى الله عليه وسلم da Allah mala ya halatta mai bugun ƙasa aboka ya sallaci gawa ma'ana ya yi limanci bai halatta ba ya shi kansa shi kaɗai ma in yi sallarsa ba ta karɓo ballantana ya yi wasu kukuwa wato irin irin ɗabi'ar da muke da ita ta sakaci akan harkar da shafi sallah da aƙida ɗin nan ya kamata mu gyara yanzu mutum ya zo ya zama kazamun mutum a anguwa boka ne matsafi ne ya shahara da wannan a fili yana yi saboda tsabar rashin kishin kai da kishin addini da tunanin kiyamarka kawai ku zo ku bar wannan mutumin shi zai rinka wucewa a unguwarku yana yi wa gawa sallah ai ina ga babu kida kuma mutane ma irin ku shi ba boka fa cewa aka yi ko kai ne ka je wajensa sallar ka ta kwana arba'in babu haka annabi ya faɗa hadisin muslim zuwan ka wajensa kawai ka je neman magani neman taimako neman tallafi wajensa idan kuma ka gaskata shi ma da abin da ya gaya maka annabi ya ce kama kafirce da abin da Allah ya saukar annabi Muhammadu gaba daya to yanzu wannan mutumin da aka gaya maka hukuncin sa haka kawai shikenan sai ka bari in an yi mutu a unguwar ku shi zai zo yana muku sallah wata ran in ka mutu fa shi zai wuce gaban gawanka a an gama da kai shi sa da'awa ta sunna ita tafi komai daɗi keke da keke wane ba zan bi ka sallah ba saboda me saboda baka da akida mai kyau shikenan ko akwai da zai mun tilasta ce sai na buwa ne duk wanda zai zama limami yana so ya zama limami jagoran mutane ya kamata ya zama mai tsarki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karban komai sai mai tsarki amma mutum ya zama kazamun mutum yana kamama yana yanka karnuka yana kashe maguna yana binne zakaru yana kashe aure yana kaza kuma ya zo ya mutuwa wai shi za ku zo kusa a gaba yana muku ya gawo ku sallah wala duk wanda ya bari yayi wa mahaifinsa sallah kamar ba a yi mai sallah bane warai kuwa kuma irin wannan mutanen ko dai a cire su daga limaman unguwa in limamai ne ko kuma a buɗe wani masallacin kishiyarsu in an yi magana a ce limamin naku ne ba shi da kyau ku gaya mai ya daina bokanci da shirka da yake yi kaga ba daidai bane ba da waɗanda suke da muguwar aƙida mara kyau ka zo kana bin sallah yanzu wani fa dagawa yake hoton inya suke dagawa yana inyasi Allah na inyasi Allah na karara a garin nan suna nan da yawa inyasi Allah sa Allah kuma zai wuce gaba ka bi sallah kana da daddade irin wannan to wace daga kafa za ka yi wannan wanda ya yadda wannan mutumin wai Allah ne kuma ma faɗa yake ba kunya ba tsoron Allah wai Allahnsa ne ka zo ka bi shi sallah to da wani dalili wani uzuri za ka yi masa saboda sallah ta zama wasa mu da mu mai wannan ba musulmi ba ne sai ya sake kalmar shahada so ya kamata a kiyaye kar ku yadda ku bar kazami ya wuce gawar ku yana mata sallah mutum kawai ya zo ya bata bakinsa da goro da gangan yana rike wani carbi na munafurci ana sa wasu manya-manyan riguna ana da awar malinta kawai ana ta girmama su ana girmama iska in ka ji tsoron wannan ka ji tsoron kyankyaso wallahi wanda bai ji tsoron Allah ba don me za ka ji tsoronsa kuma don me za ka yi girmansa me abin girman a tattare shi kayan shirkar mushirkin mai hada Allah da wani a ƙasar nan fa malam akwai bokan da wallahi idan aka je wajensa wai fa boka ne wai malami wai yana ka san shi ba wace wai ko waye ma inda yana abin da sai a ce malami idan an je gurin su cewa ke wallahi ko Allah baya so sai an maka kaza wani kuma idan ka je da bukata sai ce za a gaya masa eh za a gaya masa za a za a sanar da shi za a gaya masa kai da yake diga ne kai baka da yadda za ka gaya shi ne zai je samu wai zai zai je gaya zai gaya Allah da wani gatsali na banza za a gaya masa za a gaya masa Allah amma duk wannan mu a wajen mu mutanen mu aje ya wuce sallah ka bi shi dan me zan bala ba zan bi ka ba wallahi ko shi kadai ne masallaci a unguwan nan wallahi gwanda in je daki na an kabbara ni kadai ne sallata wallahi sallah bai kamata mu yi wasa da sallah ba kuma sakaci da ake ana kyale waɗannan mutanen ana barin suna kafirci ana gani ana bin sallah shi yasa suke samun karfi amma ana kaurace musu ana nuna bara a bisin ba wannan shine zai sa su gyara Allah ganar da mu wannan shi malam idan mutum yana sallar nafila a masallaci sai aka zo za a tada sallar farilla shin katsa nafila zai yi ko zai karsa abinda malamai suka faɗa da yawa zancen da mai mafi inganci ka katse ta saboda abin da zaka samu a sekon ɗaya a cikin farilla ya fi abin da zaka samu awa guda a cikin sallar nafila sallar farilla nesa ba ku zama tafi nafila so da yawa wasu ma cewa suka yi ma kawai ma saboda hadisin da annabi ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan an tsaye da sallah babu wata sallah sai ta farilla kenan babu wannan sallah ta lalace ba a yin guda biyu haka wasu malaman suka faɗa wasu kuma cewa suke fala salata kamila babu wata sallah cikakkiya wasu suna cewa a ka dan karisa to amma za ka karisa babu nutsuwa kana sauri ka karisa ta to ka ka fita hankalinka ya koma farillar kuma kai baka bar nafilar ba to in ka tsaya a nan ka yanke ka shiga farilla ka yi daidai abinda ka rasa din Allah zai baka man taraka shay'an lillahi awadahu Allah ma wa khairun minhu duk wanda ya bar abu dan Allah Allah zai canja masa da abin da yafi alheri wannan yace assalamu alaikum Allah kara malan lafiya da arziki mai amfani da Allah malan ina roƙonka da yan uwa a taya mu da addu'a akan mahaifinmu Allah ya sauƙaƙa mana halayensa amin wallahi malam Allah ya jarrabe mu da mahaifi mai wani irin hali ya dame mu da mahaifiyarmu ya hana mu sakat malam muna yi masa biyayya iya bakin ƙoƙarinmu amma zaginmu yake yi yana tsine mana a gaban kowa ya ci mana mutunci ba ruwansa har a gaban 'ya'yanmu da matanmu don Allah malam a ce mu da addu'a Allah ya raba mu lafiya da shi Allah ya mai da malam gidansa lafiya to aka ne al'amarin rayuwa yake Allah ya kan iya jarraba mutum damun ba lalle bane mahaifinka ya zama na kirki ko ya zama yana da halin kirki amma dai mahaifinka mahaifinka ne sai kai hakuri da shi wannan uslubin da kuka yi kuna neman mai addu'a Allah shiryar da shi ke kuma raba ku lafiya wannan shine abin da ya kamata ku yi ina ba ku shawara ku yi hakuri da shi insha Allah ta'ala zai zama tarihi ku ci gaba da yi masa addu'a ku daina yin abin da zai zage ku ko ba ka bane ku daina yin abin da zai ci mutuncin naku mahaifiyarku ku ci gaba da ba ta hakuri ta ci gaba da mai biyayya tunda har ta haife ku kun ta samu jikoki ku yi masa ladabi ku yi masa biyayya ku ci gaba da yi masa addu'a kuma ni ina ba da shawara idan akwai wani abu na abin duniya da Allah ya hore muku ku dan mika masa zai daina zagin ai kwarai da gaske sosai kuwa sosai kuwa ai ba mamaki zage-zagen nan da yake ruwa baya tsami banza yanzu suna samu suna dan dodana masa wani abu mai dan maiko wallahi ba zai neman su wani lafiya kwana biyu wallahi ba zai zage ku ba babu wani bata lokaci akan wannan in dai kuna da shi ina ba ku shawara ku canja masa uslubi wasu su yi mai ɗinki na shaddodi kala-kala masu kyau kai mai a buge ce ba ga wannan ce a to wahala ne kuma to ai ba komai ba baka bakar mun haka ai kai masa wani ya je siyo yan bunan shinkafa ya kawo mai wani ya samu kuɗi masu ɗan kauri a miƙa masa a ce na kashewa ne lokaci lokaci a rinka dan ɗaukansa a kai shi wurare a dan sai masa abubuwa a yi mutunci a yi isani wa abokanansa ma wallahi tallahi zai daina kwarai da gaske da taimakon Allah ai ai kaga kaga wannan kudi suna maganin abubuwa da yawa Allah duk wanda yake maka taurin kai zuba masa kudi a tuntunin ai bafulatun ya yi gaskiya ce shaidai magani jala ko kaga kun samu lada kun taimaki mahaifinku kuma kun kace korar kaga nan ka zo kana ta rubuta mata takarda mun ji tausayin ka za mu maka addu'a amma ka je ka dan yi motsi ka yi motsi wani fa tsohon ba cewa yayi iyo ya ce an zo ana magana ne ya ce ani ba ni ne mai gidan ba wallahi ya ce ai wani ne mai gidan aka ce alhaji ya za ka bada ya ce wallahi ba ni ne mai gidan ba ya ce ni mai nake ba abin da nake yaran nan yanzu kaga wani alhaji wani shi yake kaza yake kaza ce ni kaina ba na yanke hukunci sai na gaya masa ƙwarai da gaske to dan ya ja ya ja yadi da yawa yana da hali shi da kansa tsohon ya faɗa ya ce shi ba shi ne mai gidan ba eh ba shi ne mai gidan ba kuma kuma gaskiya ya faɗa Allah ya wada afuwa ya za mu cika da imani wannan bawan Allah shi kuma yana tambaya menene hukuncin wanda ya manta ko bai yi fatiya a zuciya ba lokacin da liman yake karatu a goyi ya manta bai yi ba kama ya ya manta bai yi ba ma'ana ya kasa tunawa ya yi ko bai yi ba ko to malamai dai sun yi saɓani wasu sun ce idan liman yana karatu ba sai kayi ba wasu kuma sun ce sai kayi amma wanda suka ce sai kayi din nan sun fi inganci gaskiya to wanda tun da liman ka bi kuma ka manta ne ba kai ba babu komai a kanka tunda mantuwa kai ba za mu ce ka je kai wata ba'adi ko kabli ba kuma za ka karanta ne bakinka yana motsi ba wai tunani za ka yi ba kana bin liman kai shiru kana tuno fatiya ba haka ake ba za ka karanta bakinka yana motsi ka yi ƙoƙari duk yadda za a karanta fatiya dai kam ba sai ka hada da sura ba yace yana neman addu'a bisa wasu abubuwa da suka fito masa an yi magana amma har yanzu shiru to ya ka kara addu'a ka rage bacci kenan in an ce mu yi addu'a ko mutum mafa irin ka tashi da dare yana roƙon Allah malam ya ake sujada tilawa guda ɗaya ce ake yi idan kana cikin tilawa wuraren sujadan kamar yadda mai risala ya kawo guda goma sha ɗaya to in ka zo za ka kafa goshinka ne saje da waje yi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu sal khaliqin ko bi haulihi wa quwwati eh to sai ka karanta wannan in kuma kai shiru ma baka ce komai ba dai kai sujadar sannan yace me ake karanta gashi na gaya ma bala yadda ake sujadar sallah sau biyu haka ake yin ta tilawar a'a guda ɗaya ne tambaya ta ƙarshe malam bai matsayin aikin da riya ta shiga cikinsa ya ce saboda duk lokacin da zan yi wani aiki sai na ji alamun riya a ciki musamman karatun alkur'ani idan ina so in ji daɗin karatun ko kuma in daɗe ina yin karatun to sai na raya a zuciyata cewa in ji kamar wani ne yake sauraro na sannan nake samun karsashi na yi da Allah sauke maka kuma malam wallahi kullum ina roƙon Allah ya tsare ni da riya amma kamar karuwa take na gode Allah ya ƙara ilimi da lafiya masu amfani to Allah rufa asiri gaskiya dai wannan abin da ka faɗa akwai matsala ba duk lokacin da za ka yi wata ibada sai ka ji cewa wai sai in wani yana ganin ka kake samun courage kake samun karsashi ka yi wannan ibadar to akwai haɗari tunda zuciya ce take sa ka kai ka yaƙi zuciyar ko ba ka bane ka yaƙe ta ka nuna mata kai kuma za ka yi ko wani bai san kana yi ba kuma maganin wannan abun shine ka rinka tashi kana yin qur'anin kana karatun man lokacin da ba wanda yake jin ka ko ka je ka zauna mana a wani wurin da ba wanda yake jin ka kana yi kuma ka yi hankali ita zuciyar taka ta fashe in za ta fashe tunda wani bai ji ta ba yaƙatta ake yi zuciyar innan nafsa la'ammaratun bisu haka Allah ya ce lalle rai fa tana umartar mutum da mummuna abu ka zo yin kyauta sai take ziga ka karkayi sai in an san kana yi hayya iya rabonka kenan sun san kana yi iya ladanka kenan to ka je ka yi kyautar inda ba a san ka ba kuma inda ba a san kana yi ba ko ka je ka yi wani abun da ba a san kana yi ba haka umar ibn khattab yake yi tsakar dare yake tashi dauki buhun abinci yana bin kofar gidan talakawansa sai ya je jingine buhu a kofar gidan wani ya kama hanya ya tafiyarsa washe gari mutum yana zuwa yana bude kofar sai ga buhu ya gangaro me yasa ake barin saboda ya san a wannan lokacin ba wani wanda kuma zai zo kofar gidan ya dauki buhun wannan mutumin mu ko yanzu kana ajiyewa wani zai biyo kai dauke shi haka yake yi ba a san ba shi yake yi sai da ya mutu sai bayan ya mutu an binne shi waɗanda ake ɗan kai musu abincin sai suka ga an daina kawo suka ce a ashe amirin mumini na umar yake kawo mana da aka zo za a yi masa wankan jana'iza wankan janaba wankan gawa sai aka ga gadon bayansa ya yi kanta ka duba hannun mutum ne fa yake yin kanta amma shi gadon bayansa ne fatar ta narke ta yi kanta aka ce me ya same shi ciwo ya same shi aka kasa ganewa sai daga baya aka tuno oh tsabar dakon kayan abinci da yake dauka ne da gadon bayansa yana shugaban musulmi na duniya yana bin gidan mutane yana raba musu abinci umar idan kana so ka samu mulki labarin mulki na adalci na gaskiya da aka ba wa kowa hakinsa shine ka tambayi sayyidina umar ka je ka karanta tarihin sayyidina umar ibn al-khattab shine yace ina jin tsoron Allah ban gyara hanya ba raƙumi ya zo ya hau kan hanya ya tuntube Allah ya tambaye ni ya ban gyara wa raƙumi hanyarsa ba umar da yan shi'a suke zagin su ai yan shi'a sun yi asara ba su dace ba waɗannan su ne halifofin annabi da annabi ya tafi ya bari a duniya to ka duba ikhlasi kenan sahabi ne fa ya zo fa da daddare ya tashi yana sallah suna ibada annabi ya tashi yake tambayar su ayyukum ra'a alkaukaba alladhi faddal bari'a a cikin ku waye ya ga tauraron nan da ya fashe jiya da daddare irin tauraron nan a ganshi haka yayi wuta annabi yake tambaya sai wani daga cikin sahabbai aka yi shiru sai wani ya ce gani amma inni lam akun fi salah gani ya manzo Allah amma fa jama'a ku sani ba tashi ne ina sallah ba baya so ma dan ya ce shi ne dan kar a ce sallah yake a lokacin bai so dan aikin na Allah ne baya so wani Allah ya sani wani kuma ya ce ni na sani na kina magana saboda a lokacin sallah nake yi kar ma a zo magana ta jawo ma a ce ma ina yin sallah da daddare kai fa yanzu za ku zo da abokin na ka wallahi bacci nake da wallahi je kwana ne ina sallah ban wallahi kwana ne sallah ban samu bacci ba wallahi da wannan ya ba kai wallahi kwana ne ai dole ka san duniyar nan sai ka guje ta wallahi wuri di ina da abin nan karatu izu 25 kawai ne ma na kasa gara da 30 nan ma wallahi na gaji kuma fa sako ne yake isar maka shi bawan Allah ne ka zubar da ladanka ba wanda zai baka ku ɓoye aikinku sai Allah ya taimake ku bayin Allah na kwarai su ne suke yin abu ba sa so a sani wallahi ba sa so wani cikin salaf Allahu akbar yana cikin karatun alkur'ani ya buɗe ƙur'ani yana karatu sai aka yi masa sallama a gida assalamu alaikum ya ga mutane za su shigo masa yana karatun ƙur'ani saboda tsabar baya so wanda suka yi sallama nan su ga yana karatun ƙur'ani tsabar baya so ka san me yayi ya ga kafin ya tashi ya rufe ƙur'ani nan ya je ajiye shi za su cin masa yana ƙoƙarin zai rufe ƙur'ani nan sai ya ji ana yin ƙura za a shigo sai muzi-muzi ya rufe ƙur'ani nan ya ɗauki bargo ya lulluɓa masa kawai sannu ku da zuwa sannu ku da zuwa ya ɓoye saboda aiki ne yake yi don Allah baya so rabon wani ya shiga ciki aka haka aka ce haka ya kasa motsawa saboda akwai ƙura'anin nan a tsakan cinyarsa a rufe baya so wanda suka zo gurinsa su ga wai yana karatun ƙura'ani ka kwatanta halin irin wannan da halinmu a yau ga ɗan uwa kuma kaji abin da ya ce ɗazu ko ba ka ba shi baya samun karsashi ya ji daɗin ƙur'ani ya daɗe ma yana yi sai in ya gaya wa zuciyarsa fa ana fajin ka akasi cikakken akasi kenan to kaga wannan gaskiya yana bukata a yi masa addu'a kuma Allah ya halicci zukatanmu muna son yabo yayi na kowa yana so a yabe shi ana yaban ka sai ka jara ya Allah ko alhamdulillah so kake a ƙara saboda ana yaban ka in ka yadda kana son dan adam ya baka sakamako ba wai na Allah ba kai asara ubangiji muke roƙo da kyawawan sunansa sunan nakinsa da in an roƙe shi yake amsa Allah ka azurta mu da aiki dan kai ya Allah ka cire mana sha'awar mu yi aiki don waninka ya Allah duk abin da ake yi don kai ne Allah ka azurta mu da yinsa don kai kadai Allah ka fi karfin mu yi shirka da kai ya Allah ka raba mu da hada ka da wani a cikin aikinka ya Allah ka sa mana haƙuri ka sa mana juriya wannan dan uwa namu da shi da mu gaba ɗaya ka tsarkake mana zukatanmu marasa lafiyan cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiyar su Allah ka ba mu lafiya da nisan kwana ka sa aljanna ce mu komar mu ka sa mu gama da duniya lafiya ka ji kan iyayen mu ka ji kan malaman mu ka ji kan magabatan mu masu sana'a a cikin mu Allah sa musu albarka manoma a cikin mu Allah musu albarka ma'aikatan gona ma'aikatan gwamnati a cikin mu Allah musu albarka dalibai a cikin mu Allah musu albarka iyalin mu da matan mu da ƴaƴan mu da suke zuwa nan karatu su ma Allah albarkace su duk wanda yazo yake da wata bukata na Allah ka biya masa ya Allah ka biya masa ya Allah ka biya masa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin